أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الإمام إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yau darasi na bakwai kenan za mu tashi insha Allah a cikin karatunmu na bidayatul mujtahid a cikin karatunmu na nathrul bunud sharh maraqi su'ud na usulul fiqh yau a tara ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 437 kuma a 28 ga watan biyu shekara ta 2016 ta miladiya za mu tashi faɗin za mu tashi baiti na 38 wa huwa min zaka a'ammu a'ammu mutlaqa na'am والفرض والواجب قد توافقا وما نعم yace wa huwa min dhaka a ammu mutlaqa wa huwa wannan damirin yana komawa ga abin da yazo ambatansa yazo a baitin da ya wuce shine thumma khitabul wad'i huwa alwaridu bi anna hadha mani'un aw fasidu akan wato wa huwa din yana komawa ya zuwa ga khitabul wad'i wato shi khitabul wad'i shine wato hukunci na shari'a da ya zo a kan cewar abu kaza sababi ne na kaza ko sharaɗi ne ko mani a ammu min zaka wa huwa min zaka a ammu mutlaka shi hitabul wada'i ya fi gamewa mutlakan ta kowace fuska min zaka daga wancan alkhitab din na farko shine khitabul taklif wato shi khitabul wada'i a ammu min khitabul taklif bi ma'ana cewar kowane khitabul taklif juz'i ne na khitabul wada'i yana da kowane khitabul taklif yana da a a khitabul wada'i afwan khitabul taklif a ammu mutlaqan min khitabil wada'i khitabul taklif a ammu mutlaqan min khitabil wada'i domin kowane khitabul taklif akwai khitabul wada'i a cikinsa dukkan wani abu wanda yake wajibi ne ko haramun ne ko mustahabbi ne ko mubahi ne ko makruhi ne to za ka samu yana da sababi yana da sharaɗi yana da maniya shi ne ma'anar wannan kun san annisab nawa ne annisab mun yi wannan maganar ko lokacin da muke wanda muka yi mustalah da su mun yi wannan annisab nisba tsakanin wato ma'alumat guda biyu nisba iri nawa kuke da ake da su na'am e nisab a cikin nisba na alaka tsakanin ma'alumat guda biyu nisab guda hudu ne attawafuq wanda waɗansu suke ce masa attaraduf shine abubuwa ce guda biyu amma ma'anar su ɗaya su ne mutaradifat akwai attabayun su ne babu wata alaƙa tsakaninsu kama assala da azzaka babu alaƙa tsakaninsu akwai al'umum al-mutlaq al'umum wal khususul mutlaq shine ka ce a ka ce matsalan al'iman wal islam ba haka ba ne kamar kamar kamar al-hadith wal khabar al-khabar yani kullu hadithin khabar وليس كل خبر حديثا to kun ga wannan al'umum wal khusus al mutlaq kenan sannan al'umum wal khusus min waj kamar alhamdu wa shukur alhamdu wa shukur kaga alhamdu yabo yana zamantowa bil yana zamantowa bil qawli ko yana zamantowa a a yana zamantowa a, afwan ash-shukr yana zamantowa bil qawl yana zamantowa bil fi'l yana zamantowa bil qalb ko amma alhamd shi ko baya zamantowa illa bil qawl to sannan kuma ta wajen sababin alhamd yana zamantowa saboda ni'ima yana zamantowa ba saboda ni'ima ba amma shi ko shukur sai dan saboda ni'ima saboda kaga ta wata fuskar al-shukur a ammu min alhamd ta fuskar da me ake yi shukur ana yi da gaba ana yi da zuci ana yi da baki alhali ku hamdu da baki kawai ake saboda kaga ta wannan a shukru a ammu minal hamd ko ya fi gamewa to amma ta wajen muta'alliqin su to alhamdu a ammu don zaka yi yabo ko ga zaka yi zaka yi yabo ga wanda kake yabansa ko yayi maka ni'ima ko bai maka ni'ima ba shi ko shukur kana yin sa ne ga wanda ya maka ni'ima saboda kaga alhamdu a ammu mina shukur ta wannan nahiya to shine al'umum wal khusus al mutlaq yanda zai zama to kan cewar kowannen su yayi infirari da wani abu wanda bai musharaka da ɗayan ba to wannan su ne annisa guda hudu at-taraduf wat tabayun wal umum wal khusus al mutlaq wal umum wal khusus min wajh na'am a lokacin da muke yi alhadith wal khabar wal athar mun yi su waɗannan abubuwa ko ko ba mi ba yawwa na'am ba nisbi ba ne ai duk nisab ne waɗannan nisab shine ai alaka nasabar alaka nau'in alaka tsakanin wato al-ma'lumat والفرض والواجب قد توافقا الفرض da alwajib qad tawafaqa nisbar su tawafuk ne wato dukkanin su ma'ana ɗaya ne sai dai da suna biyu kal hatmi wal lazimi maktub haka da haka al hatm hadha amrun hatmun ay ma'ana fardun ko wajibun lazimun haka shi ma ma'anarsa wajibi farilla hadha lazimun ko kuma maktubun kuma kutiba alaikum siyam ma'ana furida to saboda haka kaga wato alwajib yana da itlaqat guda biyar dukkanin su mutaradifat alfard alwajib alhatm allazim almaktub wama fihi ishtibahun lil karahatin tama abinda kuma yake akwai ishtibah yana kama da farilla yana kama da haram yana kama da halal lil karahatin tama to wannan yana dangantuwa ya zuwa ga alkaraha wato almutashabe makruhi ne abinda wayannan abiyat din guda uku suke fada kenan makaranta sharhi نعم خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف خطاب الوضع يا في زمن توا يا في أمومي بس خطاب التكليف عموما مطلقا مم. muqtarinan don ba ka taba samun khitabu taklif ba illa ya yana da iqtirani da khitabu wada saboda dukkan khitabu taklif yana da khitabu wada juz'i ne kamar juz'i ne na khitabul wada saboda ka khitabul wada ya amma mutlaqan minhu amma za ka iya samun khitabul wada'i babu taklif a ciki ko kamar lokacin sallah lokacin sallah a ai khitabu wada ne ko amma akwai taklif a ciki an ce ka je ka shigo da lokacin sallah ko kuma kamar a wadata ta wajen zakka khitabu wada ne ko in kana da wadata zaka bada zakka wadatar ghina sababi ne na bada zakka to an ce sai ka je ka nemo kuɗi ka zaman to mawadaci don kawai ka rinka bada zakka a ce gashi ni Allah yana cewa aqimu salata wa atu zakka gashi ni kuma har yanzu ban bada zakka ba saboda ba ni da shi da aka barin tashi in bar komai da komai in ta aiki dan kawai in tara kuɗi dan in bada zakka to wannan babu babu taklif ana kitabul wad'i ne wad'i ne kawai babu taklif amma ba za ka taba suranta taklif ba sai da kitabul wad'i in aka ce kai sallah in aka ce kai sallah wannan kitabu taklif taklif ne ko yin sallah to kitabu taklif din nan yana da sabab akwai sababinta kuma akwai sharuɗanta akwai abinda kuma take hanawa wanda diye sallah wannan za ta hana a zubar da jininsa na'am domin babu a taklif kallafa wa mutum wato ayyukan da aka kallafa dan ayyukan da aka kallafa ma mukallafi ba sa wato rasa ashurut ba sa rasa sharuɗa wal mawani da mawani wal asbab da sabubba amma za a iya samun kitabul wadi a cikin abinda babu taklifi a cikinsa ka tazmini sabi kamar sanya lamuni akan yaro kaga babu taklif akan yaro amma kuma za a za a dora masa za a dora masa a doman yanzu kamar idan mutum kamar idan yaro ya je ya yi kisa bisa kuskure dole yan uwansa za su biya diya dole za su biya diya tare da cewa babu laifi akan abin da yi babu laifi akan abin da yi tunda babu taklif a kansa wal mukhti da kuma wanda ya kuskure a sanya masa ya yi lamunin kimomin abubuwan da suka halakar haka wanda ya kuskure wanda ya kuskure mutum ya je yana mutum a a mutum bisa kuskure ya je ya kashe dabbar mutum kaga babu taklif a kansa babu laifi amma sai ya biya za a lizumta masa kemul mutlaqat saboda ka ganin kai da khitabul wadi'i babu taklif a ciki wa arshil jinaya da kuma wato abinda ake biya na kimar na kimar wato aljinaya shine ta'addanci da aka yi akan lafiyar mutum arshil jinaya qiyamul wato dukkanin su nau'i ne na zaman sai dai in abin da yake komawa ya zuwa ga wato ya zuwa ga abubuwa na dukiya sai a ce masa qiyamul mutlafat in kuma yana komawa ya zuwa ga lafiyar jiki ko rai sai a ke shi arshil jinaya arshil jinaya shine abin da ya tawaya kamar alal misali mutum yana da idansa guda biyu wani ya sababi ga tafi masa da idansa daya ya dawo ya zama to mai ido daya to kaga a nan wajen ya riga ya sanya masa ya yi masa ta'addanci duk da yake bisa kuskure ne amma ya rage masa amfani na jikinsa to wannan za wannan dole zai biya duk da yake babu taklifi a kansa da kwatanku abinda suka yi kama da wannan ba a shabdanta ilimi da iko a cikin khitabul wad'i galiban a galibi kamar yadda ya gabata kamar yadda ya gabata a cikin والعلم والوسع على المعروف شرط يقوم كل ذي تكليف wannan mun ce a cikin khitabul taklif ne banda khitabul wad'i shi ba a sharɗanta wannan ko baka san abu ba kamar alal misali a yaro ya zo yaro su zo suna yin wasa ya je abin nan yana yin wasa ya je ya harbe ya je harbe idan dabba ta zamanto mai ido daya sai uban ya ce a shi bai san cewar bai san cewar yaro ana dora masa nauyin biyan mutlafat ba iliminsa ba iko ba ne iliminsa ba sharaɗi ba ne na kan cewa za a lizimta masa ko ka sani ko baka sani ba wannan kitabul wad'i ne Allah ya ce in abu kaza ya faru to ga hukunci saboda haka ba ruwan wani ko da ka sani ko baka sani ba haka zalika al-qudra shi ma ba sharadi bane wa rubbama wani lokaci araba araba li amrin kharij yujibu ishtirata zalika nadiran wani lokaci wani abu wanda yake al'amari wanda yake kharij wanda ya fita daga wato bisa cikin wannan ka'idar yakan zo a ya wajabta shar'anta al'ilmu wal qudra nadiran amma wannan nadiri ne ba galib ba ka kullu sababin kamar dukkan wani sababi wanda yake jinaya ne bin nisbati ilal ifmi dunal ghurm dangame da laifi wannan doze da al'ilmu wal qudra amma wajen alghurmu alizimta ma mutum wannan ba a sharɗanta ilimi da alkudra wa kullu sababin fi naqlil milki dukkan wani sababi da yake da yake ɗauke hukuncin mulki mallakar abu a cikin al'ayan abubuwa waɗanda suke wato ainin abu ainin dukiya wal manafi ko wani amfani shine kamar amfanin da za a yi haya da shi kamar amfanin gida amfanin mota ko amfanin iya dinki duk waɗannan nakalinsu fa innahu yushtaratu fihi al-ilm war rida sai da ilimi sai da yarda duk da yake kaga khitabul wad'i ne amma anan an shaddanta al-ilm war rida ko ba haka ba yanzu idan kawai mutum ka zo kana takama da kan cewa wannan ai abokinka ne amininka ne sai kawai ka zo ka ce a ka auren sai kawai ka zo ka ce ka saki sai kawai ka zo ka ce ka sayar da motarsa ka je ka ce ka sayar ma da wani motarsa yanzu wannan cinikin zai yiwu in babu yarda da sanin wanda yake shine mai mulkin wannan ainin wannan motar mota ta ce wani yana jin yana takama da ni sai kawai zo ya ce ya sayar ma da malam kabiru motar ya karɓi kuɗi ya ajiye yaya zai me zai faru in na zo na ga mota ta a hannun malam kabiru ya ce ya saya wa ya sayar maka wani ya zan yi sai ce ka je ka kawo wani ka dawo mun da a ka je ka ce wani dawo mun da mota ta a kawai zan karba mota ta ne kai kuma ka je ka tar rigimar ka da wani ka karba kudin ka saboda sharadin naqlul milk duk da yake khitabul wad'i ne sababi ne wannan ba khitabu taklif bane amma a nan wajen a sharɗanta al'ilmu war riba sai da sani na da kuma yarda ta inda sani na da yarda ta mulki ya yi intiƙali in babu sai na babu yarda ta babu intiqalul mulki saboda haka wannan shine yana daga cikin suwar da ake sharaɗanta al-ilmu wal qudra a cikin wato khitabul wad'i amma galiban babu sharadin al-ilmu war rida sai dai a cikin waɗansu suwar waɗanda suke li amrin kharij wani abu ne wanda yake na waje daban shine ya wajabta kan cewa a sharɗanta al-ilmu war rida din na'am al-qudra shine al-qudratu ala taslimi al-qudratu ala taslimi yanzu kaga kamar a ka zo ka ce ka sayar ma da mutum ka ce ka sayar ma da mutum motar ka wadda aka sace ka karbi kudi ka rige eh to kaga baka da iko akan ka sallama to kaga wannan cinikin ba zai zama to ya wajabta intiqalul milki ba duk da yake khitabul wad'i ne ba zai yiwu ba saboda alqudra sharadi ce alqudra sharadi ce a nan wajen eh cinikin garar eh daga cikin suwar din garar misali ne ga mota na wanda ya sai motar wani shi wanda yake motar zai karɓa ne ko zai zan alƙali zai tafi na'am karba zai yi idan ya ba idan ya gagara sai ya je wajen hukuma kuma alkali zai hukunci akan a dawo masa da motarsa sannan kuma ya je shigar da kara akan cewa ya ba mu wani kudi ba shi da shi kara biyu ce zai ya je ya kara kan ya je ya ce gashi an kwace masa motar da ya saya shi kuma wannan ya kawo shaida cewa motarsa ce kuma bai ba da izinin a sayar ba bai sayar da ita ba kuma bai ba da izinin a sayar ba tunda shi yana da to a cikin nan in aka kai wane ne mudda'i wane ne mudda'a alai wa za ka ce ya kawo dalili akan cewa wanda ya kawo ce motarsa ce na'am wanda ya kawo ce motarsa ce wanda ya kawo ya ce motarsa ce eh tunda motar bata hannunsa motar tana can ta- tana hannun wanda ya riga ya siya saboda haka al'asul ma'ahu shine mudda'a alai shi shine mudda'i saboda haka shi za a ce ya kawo bayyana ko to sai ya zo ya ce ya kawo tabbas cewa na farko gashi motarsa ce ga takardu na biyu bai yi izinin bai sayar ba bai yi izinin a sayar ba in shi wancan ya ce a'a ai ya yi izinin a sayar to anan wane ne mudda'i wane ne mudda'a alai shi ne mudda alai saboda haka shi da ya ce ya ba da izinin a sayar shi zai kawo shaida Eh, tunda asali in kana da abin ka kace baka sayar ba naka ne Mm. kaga ya gaskata shi akan cewa na sani yayin da ya ce ai shi ya ba da izini a sayar kaga da awasa ta faɗi ya gaskata ya koma ya tashi daga mudda alai ya koma mudda ko ba haka ba tunda ya ce ya kaga ya yadda akan cewa mulkin cewa ba tasa bace ta shi wannan mutumin ce saboda haka yanzu shi zai kawo hujja akan cewar ya ba da izini a sayar ko ya sayar masa na'am waƙila a wani ƙaunin aka ce an nisbatu bainal khitabaini nisbar da take tsakanin wato hukunce hukuncen biyu hukuncin taklifi da hukuncin khitabul wad'i al'umumi min waj wato al'umumu wal khususu min waj kowanne yana da inda yake shine a ammu mutlaqan kuma yana da abu- yana da wani kowanne daga cikin biyun yana da waje wanda yake ya fi ɗayan gamewa wannan shine ƙaunin alƙarafi daga cikin malaman malikiya Eh, a- a- kamar yadda a cikin sharhi yake gaya muku haka yake a cikin alfuruk waktarahu ba'dul mutaakhiri waɗansu daga cikin malamai waɗanda suka zo daga baya suka yi wannan shine zaɓin su wannan ba zahiri bane wallahu a'lam abin da yasa ba zahiri bane kuwa shine duk suwar ɗin da zaka kawo za ka samu a babu zancen inda za a ce khitabu taklif ya zamanto an samu khitabu taklif babu khitabu waka don daga cikin abin da sukan kawo yanzu kan yanzu kamar masalan ka dauki yin zina yin zina haramun ne ko to kaga wannan in ka ce zina haramun ne wannan wani khitab ne kenan taklif ne yana daga cikin hurma ko to amma kuma in ka ce yin zina sababin aiwa mutum haddi ne sababi ne na ai masa haddi wannan khitabu wannan khitab ne khitabul wad'i in ka ce yin zina mani'i ne na auren wato a a yar wanda aka yi zina da ita inda alƙa'ili na biyu wajen shafi'iya alal misali kaga wannan shi ma menene wannan da zabul wada'i ne Hmm? to amma yanzu kamar sai suka ce to amma kamar a ce yin sallah Hmm? mutum ya yi sallah ko kuma kamar a ce a mutum wato a ya nisanci almunkar kamar alal misali mutum kada ya giba rashin giba khitabu wad'i ne ko ai khitabu taklif ne ko to akwai khitabu wad'i a cikin a cikin haramcin giba akwai khitabul wad'i sa shi ne to sai suka ce to kun ga an samu khitabu taklif babu khitabul wad'i amma wannan shine nan malam yace walaysa bi zahir ba haka bane akwai khitabul wad'i in ka ce mutum kada haramun ne ya giba aka ce yin giba sababi ne na sarrafar da shaha- da adalarsa ko ba haka ba wanda aka tabbatar kan cewa yayi- yana giba kaga wannan yin giban duk da khitabu taklif ne amma kuma sababi ne sababi ne na me na iskatun adala saboda kaga duk inda aka samu khitabul wada'i din khitabu taklif aka samu khitabul wada'i haka yin sallah ita yin sallah mujarradinta mujarradin yin sallah khitabu taklif ne don wajibi ne ka aikata wajibi to amma shi ma akwai khitabul wada a ciki sababi ne na ba za a kashe ka ba Eh, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ah, ba yana sallah ba yace eh, ah, ah, inni nahaitu an qatlil musallin an hana ni in kashe masu sallah kaga sababi ne na tsare jinin mutum na tsare jinin mutum man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم kaga kenan yinta sababi ne na mutum ya samu zimmatullahi wa zimmatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi yasa din kaulin da aka kaddamar dinnan na farko shine al-zahir wato shine mafi rinjaye ta fuskar dalili yani kullu khitabu taklif fihi khitabu wada wala yanakis na'am na'am wato alfard asalin ma'anar fard alqat walwajib kuma as-saqit daga as-suqut ko fa idza wajaba junubuha wal hatm kuma shine al-qati wal maktub ma'anarsa wato al shi ma ma'anarsa al-wajib dan kutiba bi ma'ana furida ya ce asba'un mutaradifa sunaye ne waɗanda suke masu ma'ana ɗaya domin al-taraduf shine wato ta'addudul lafzi wattihadul ma'ana ta'addudul lafzi wattihadul ma'ana shine kamar waɗannan ɗin alfar alwajib ka gani alfaz ne daban-daban amma ma'anarsu guda ɗaya mutaradifa da abin da ake yin ba da lada akan aikata shi kuma ake yin ukuba akan barinsa ake yin ukuba akan barinsa yanzu a zan kawo muku wata matsala in ji me za ku ce daga wannan tunda kun karanta usul annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maniqtana kalban إلا كلب صيد أو كلب أو كلب ماشية أو كلب حرث نقص من أجره كل يوم قيراط كوكما أو رواية نقص من عمله كل يوم قيراط duk wanda ya aje kare in ban da karen farauta in ban da karen gona in ban da karen kiwo to za a tawaye masa ladansa kowace rana da yanki babba qirat a wata riwayar za a tawaye masa aikinsa da yanki babba na lada wannan me ya nuna me hukuncin aje kare na'am haramci me yasa tawayar eh mai tawaya take rubuta a ba istitna'i din ba ne kar ku dubi istitna'i shi hukuncin a ana magana wanda aka yi istitna'i ka aje kare wanda ba wanda aka yi istithna'in ba banda wanda aka yi istithna'in kare ne kawai saboda kamar yadda kake aje mage zai zamanto yana da alaka da kai watakila ma kana son sa yadda har in ka mutu ma za ka yi masa wasiya saboda sansa kawai da kake yi eh in kai wannan menene hukunci bisa wannan hadisin na'am aha ana عليه الإثم إناء الإثم نقص توير لا داينا نوفا إثم توير لا داينا نولا ليفي ده أنك تشي الإثم لا دا ليفي بكينا نعم إيه مكروه أها سبو دمي توير لا دا باروشي ولا دا بaki ɗaya ba to haka ibn abdulbar ya ce ta tare da shi tarkul aula to ba babu wani akwai wani duk kun yadda makaruhi ne haramun ne ma sani wadda kuma ya za ka yi raddi ga wannan magana saboda malam idan idan aka ce ba haramun bane wannan tawayen ladan da ake za a wayi gari tun da an ce lada akwai ba da tuna da lada kuma lada ana auna shi ne da kishiyarsa to zai iya tun da ana yanke iradi kuma aka ce iradi kuma na da girma yau da gobe zai yi wani yawa ya to ka sani ko kararit yake samu na lada kuma an rabin da aka tawaye masa qirat shi kuma ya samu kararit da yawa na lada alaikum salam ka dawo daga kaulin makruhi ka dawo zuwa ga haramun to wajje saboda wani wani nassin da wanda ya zo yi magana akan haramci akan kari akan wancan da aka yi magana akan cewa an yi ta suna yin waɗannan mutane da gefe wanda yake magana kan mala'iku na rahama ba sa shiga yi da yake akwai kal ko kuma ko kuma wani a to ni na son mu tsaya akan wannan hadisin kyalewa yancan al'adilla al-kharijiya daga wannan ai so nake ai matsala ce ta usul usul ku yi tatbiqin yanzu muna cikin usul ne mun yi ta'arifin alwajib mun yi ta'arifin almuharram daga ta'arifin ya za ku ai dabbaka shi da wannan matsala ce ibn abdulbar suke rigima da ibn hajar da sauran malaman shafi'iya ibn abdulbar ya ce babu dalili akan haramci tawaya lada ba dalili bane akan haramci saboda haka makruhi ne na'am shamsuddin
kamar yadda malam ya bayani duk abin da aka ce kamar akwai tauye lada ko kuma akwai alƙetu a kansa shine wajibi kamar barin wajibi ko kuma idan aka aikata abin da yake haramun yu aka akan kalla lada ana samun sane yayin aikata wata ibada da aka kuma ana rasa shi yayin da aka aikata kishiyarta da ƙarfin kalla wannan na gani zai iya zama wajibi wallahu a'lam saboda har an yi magana akai tauye lada a ciki tawaye lada makaruni kamar yadda malamai suke magana shine kan cewa yusabu tariku wala yu'aqab kuma kamar rage lada kamar nau'i ne na uku na uku abinda muke so ka faɗa kenan yanzu ne ka faɗa rage lada uku ba ne shi kenan wannan rage lada ukuba ne duk abinda aka ce zama mutum ukuba haramun ne ba a ukuba akan barin wajibi akan barin musta akan barin mustahabbi ba a ukuba akan makruhi in ka ji an yi ukuba to akan an aikata haramun ne sauraka wannan ita ce nukan ma'ana abinda nake ta sauraron ka faɗa kenan tawaye lada ukuba ne kuma daga cikin ta'arifin da muka yi na alharam shine ma kana fi fi'lihi abin ma yu'aqabu tariku ma yu'aqabu fa'iluhu wala yuthabu wa yuthabu tarikuhu yu'aqabu fa'iluhu wa yuthabu tarikuhu wanda ya aikata shi ai masa ukuba wanda kuma ya bashi a bashi lada wannan shine haramun saboda haka wannan tunda akwai ukuba akan wanda ya nuna kan cewa wannan aikin haramun ne ko ba ka ba to sannan kuma sai ka kawo dalilanka da cewa mala'iku ba sa shiga gidan da ake shi wannan duk sai ya zama tokari na'am ita ce isha ai bai sarardi ba ai ya isa raddi wannan ya isa raddi eh wannan matsalar satin da ya wuce mun naƙasha ta a wani forum na da ake tattaunawa na hannun musulmi na'am a ai an yi istithna'i ana magana wanda ba a yi istithna'i ba ne ga gane wato duk kare wanda yake da amfani kuma ma an yi kiyasi akan waɗannan amfanin kamar alal misali tun da an yi maganar gadi a gona da kiwo da farauta saboda haka gadi a gida ma'anarsu ɗaya da gadi a gona ko ba haka ba tun da gadi a gona yana tsare dukiya ne saboda haka a gida ma min babu aula zai tsare dukiya to amma kamar yadda kake rike mage wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna hamina tawafina alaikum wat tawafat kace zaka rike kare haka don kawai ya zamanto dan lelen gida ya zamanto pet kamar yadda turawa suke yi su sa shi a cikin mota dan mutum zai tafi exercise da safe ya dauke shi yana tafiya tare da shi ya je ya rinka wasa da shi yana bal tare da shi ya san ba zai taba rabuwa da shi ba in ƴaƴansa ne kuwa in kowa ya kama gabansa sai a kyale shi a dauke shi a kai shi gidan tsofaffi amma in kare yana da kare kare yana da yana da ba yana da wato yana da muwalati yana da wala'i bai taɓa rubuwa da kai ba yana da loyalty zai bi shi can to a ce ka aje kare don saboda wannan to kaga annab sallallahu alaihi wasallam bai sanya shi a cikin wannan ba mage ita ce aka ce mana inna hamina tawafina alaikum wa tawafat su ne zamu dauke su ya zaman to pet amma kare ka dauke shi dan kawai ya zaman to pet kana shashafa shi kana rayuwa tare da shi to abinda zai zai kai ya zuwa ga tawaye ladanka kowace rana na'am وأبو حنيفة يفرق بين الفرض والواجب الإمام أبو حنيفة النعمان ينا بمبن شواز كان الفرض والواجب الفرض عنده فرلا أوجن أبو حنيفة ما وجد ما وجب بدليل قطعي أبن دي تبتا يوجب دليل قطعي شيني آية القرآن ودتكي آه دلالة قطعية ko kuma hadisi mutawatir ba hadisi ahad ba shine duk wannan shine shine alfard a wajensa kamar wajabcin sallah kamar wajabcin zakka kamar wajabcin wajabcin karatun alkur'ani a cikin sallah amma karatun fatiha ba farilla bane a wajensa tunda karatun fatiha bai tabbata ba da alkur'ani da hadisi mutawatir hadisai ne a had suka tabbatar sha Allah salatu liman lam yaqra bi fatihatil kitab saboda haka a wannan wajib ne a wajensa ba farilla ba wal wajib wajibi kuma a wajensa shine wanda ya wajaba da dalili zanni dalili wanda yake zanni to shin akwai athar a cikin wannan yawanci babu athar sai dai a cikin waɗansu suwar kamar a cikin sallah ɗin wanda yake kamar alwajib a wajensu to sai ya zamanto idan mutum ya bashi da gangan yana da laifi amma zai iya gyara sallar amma alfardu kuwa idan ya bashi ba shi da ibadar na'am a wajen abu hanifa abu hanifa na'am wa mutaakhirul malikiya malaman malikiya na baya da malaman hanabila umuman wani lokaci suna itlaƙin alwajib suna ba ma wajibi ma'ana almasnun almu'akkad wato abin da yake sunna mai ƙarfi kamar yadda zaka ji bin abi zaid yana cewa wa salatul eid sunnatun wajiba ko zaka ji shi a cikin mai risala yana wa yawan faɗan wannan su a sunna a ce sunna ce kuma wajiba to haka ai sai a ce to ta za a yi ka ce sunna kuma ka ce wajibi to yana nufin sunna mu'akkada sunna mu'akkada to haka dalika malaman hanabila su ma suna faɗan wannan musamman a babin sallah a babin sallah dukkan abubuwan da suke sunnoni ne da idan mutum ya bar su zai iya gyara su da sujada kabli to a wajen hanabila wajibat ne wajibatu sala ne kamar tahiya at-tashahhud wajibi a wajensu idan mutum ya bashi da gangan ya saba ma Allah in mutum kuma ya bashi bisa kuskure to zai yi sujada qabla salam amma farilla kuwa idan mutum ya bashi dole sai ya je yayi to a babin sallah suna bambancewa alhanabila suna bambancewa tsakanin alfard wal wajib kamar yadda jumhur suka bambance a babin hajji kun ga jumhurin malamai malikiya da shafi'iya da hanabila sun bambance tsakanin alfard wal wajib a aikin hajji alfard ko kuma ar-rukun shine wanda hajji ba zai ba dole sai da shi kamar tsayuwan arfa kamar tawaful ifada kamar yin ihrami kamar sa'i to sannan abu sauran abubuwa kuwa wanda yake idan mutum bai bar su ba zai yanka wannan duk wajibatul hajji ne na'am wa ma fi ishtibahun lil karahatin tama abinda kuma yake da ishtiba yake da kama da juna in tama lil karaha wato ya dangantu ya zuwa ga karhanci cewa wato al'amura waɗanda suke masu kama da juna wanda aka yi ishara gare su da faɗin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin tsakaninsu akwai al'amura waɗanda suke mushtabihat zuwa ƙarshen hadithin hadisin Nu'man bin al-Bashir ana yi musu itlaƙin alkaraha inda malikiya a wajen malaman malikiya ibn rushd haka ya faɗa a cikin ibn rushd yana da wannan tafsilin kyakkyawa a cikin muqaddimar littafinsa al-muqaddimatul mumahhidat wanda yake a hashiyar mudawwana masu tsohuwar mudawwana dinnan mai juz'i hudu eh ibn rushd al-jadd ibn rushd al-jadd abul walid al-qadi eh kakan na yanzu da muke karantawa ba kakan na yanzu yana da wannan littafi ne kyakkyawa wannan al-muqaddimat to a ciki a muqaddimar a farko ya bayyana wato waɗannan al-hukumu taklifi wajen malaman malikiya ya kuma wannan tafsilin na yadda malaman malikiya suke ganin waɗannan abubuwa na'am وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلط ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم يتي وليس في الواجب من نوالي باب ونلاده a cikin aikata aikin wajibi inda intifa'i qasdil imtithal idan aka samu rashin nufin aiwatar da umarni wato idan babu niyya a cikin wajibi to babu lada idan babu niyya babu lada fi ma lahun niyyatu la tushtaratu a cikin abinda abinda la yushtaratu fihi niyyatul imtithal a cikin abin da yake la yushtaratu fihi niyyatul imtithal wa ghayru ma dhakartuhu fa ghalatu sabana abin da abin da yake ba wannan ba wato alqaul akhar to fa ghalatu wannan kuskure ne wa mithluhu tarku lima yuharramu hakanan kwatankwacin sa barin abin da aka haramta min ghairi qasdin ba tare da niyya ba zana an musallamu shi ma wannan musallam ne wato kaulan wahida cewa aikata barin haramun sai da niyya mutum zai samu lada in babu niyya babu lada na'am wato alwajib idan ka zuba ya zuwa ga in ka yi la'akari da sharɗanta niyya wajen al'itidar wajen yadda da shi wajen kidaya shi akan cewa wannan wajibi ne to nau'i ne nau'i biyu ne akwai wanda yake la yu'taddu bihi illa bi niyyatil imtithal ba a daukan sa cewa mutum ya aikata wannan wajibin sai yayi niyyar aikata niyyar aiwatarwa niyyar bin umarni kamar sallah da azumi dan mutum yayi sallah babu niyyar yin wannan ibadar ba zai sauke wajibi ba haka dalika idan mutum ya azumi ba zai samu lada ba amma na al'itidad a nan wajen shine annawal din samun lada akwai kuma kaso wanda yake yu'taddu bihi ana kidaya shi akan cewa mutum ya sauke wajibin duna niyyatil imtithal ba tare da niyyar aiwatarwa ba ko babu niyya yutar dubi za a ce mutum ya soke lada ya soke nauyin wajibi ka gaba iddain biyan bashi yanzu ka tashi biyan bashi sai ka yi niyyar cewa ka tashi niyyar biyan bashi saboda sauke nauyin haƙƙin ɗan uwanka da yake kanka sannan za a ce ka biya bashi in ba ka yi niyya ba za ka je ka ce to da Allah wannan bashin da na biya ka fa bai yi ba saboda ka yanzu ne na samu niyya ga bashin ga biyan bashin ka wancan kaga ya karba ya sa aljihu tun da bai yi ba ya zama to kyauta kenan to saboda haka kun gaki akwai wanda ake sharadin niyya akwai wanda ba a sharadin niyya na'am waradul wada'i da mayar da ajiya mutum ya baka ajiyar kaya ka tashi mayar masa sai kai niyya ba sai kai niyya ba sannan zai zama to ka sauke nauyi da kuma raddin abin da ka kwata kayan kwace ka mayar da shi ga wanda ka kwata daga wajen su wanda ake ce maraddul mazalim wal infaqi ala zawjat da ciyar da abinci ga mata iyali in ka tashi ciyar da matarka sai ka yi niyya sannan za a ce ka sauke wajibi za ta kai kararka cewa ga shi kulle yana bani kudin cefa ne amma baya niyya kullum in zai fita zai bani kudin cefa ne amma baya niyya sai zai ta kai alkali zai ta kai kara wajen alkali yawa wato wannan daban ne shine eh sai da lada sai da lada sai da niyya sannan zai samu lada in ba haka ba yayi aikin al'ada su su raddul wada raddul wada da qada'ud diyun da a raddul muktasabat da nafaka ala zaujat duk waɗannan abubuwan da mayar da mayar ma da maraya kayansa dukiyarsa duk waɗannan mutum ba zai samu lada ba sai yayi niyya amma in yayi mujarradun su ya soke waje amma abinda ake sharɗinta niyya a cikinsa al'amarinsa zahiri ne yani ba za ka ba zai yiwu ba in babu niyya ya zama to mutum a ce ya yi sallah saboda ka yanzu idan mutum ya yi idan mutum ya yi alwala babu niyya ya yi sallah da wannan alwalar me hukuncin wannan sallar ba ta yi ba dole sai ya saki ko ba haka ba kamar alal misali mutum ne yana da janaba kawai sai je ya shiga cikin swimming pool ya yi linkaya ya yi swimming ya yi swimming ya yi swimming ya fito sai ya tuno cewa ma ai akwai janaba ya ce ai tunda na yi wanka shi kenan zai iya zuwa ya je ya sallah haka ba gani ba zai ba ba niyya saboda haka shi yasa ya ce fa amruhu zahir al'amarinsa zahiri ne idan babu niyya abin bai yi ba wanda ku ba a sharɗanta niyya a cikinsa ya siho yana inganta sahih ne kaga ya koma kitabu taklif kenan ay kitabul wadi duna niyya ba tare da niyya ba walakin la thawaba lahu illa bin niyya amma babu lada sai in yayi niyya abin da yake nufi da annawal wa kyauta al-ajr wa thawab lada da sakamako shine ma'ana wa laysa fil wajibi min nawali inda intifa'i qasd al imtithali fi ma lahu niyyatu la tushtaratu wa kadhalika kullu tarkin lil haram dukkan barin aikata haramun la thawaba fihi babu lada a cikin sa sai dai da niyyar wato aiwatar da umarni min gairi qasdi da min gairi qasdi ba tare da nufi ba za min gairi qasdi da bi idafati qasdin ila ismi ila ila ismi al ishara al waqi ala al imtithal na idafa ne min gairi qasdi da wato ba da tare da nufin wannan ba ai ita niyyar wa qawluhu na'am musallamu yani wato mai barin aikata haramun qasdil imtithal ba tare da niyyar aiwatar da umarni ba wannan musallamun min al-ithm to ma'ana suke nan na'am musallamu wannan ya kubuta daga laifi lam yartakib haraman domin bai aikata haramun ba sai dai babu lada a gare shi waje Allahi bai nufi fuska bai nufi wato bai nufi fuskar Allah ba bitarki lil haram wato yardar Allah bai nufe ta ba bitarki lil haram da barin aikata haramun din amma ya kubuta za min gairi qasdi za na'am musallamu musallamun min al-ithm ya kubuta daga laifi amma shi ma a mithluhu ne ma'ana laysa lahu nawali ba shi da lada kun fahimci bait abiyat din wa laysa fil wajibi min nawali babu wato nawal shine al-ajr wa thawab a cikin aikata wajibi indan tifa'i qasdil imtithal idan aka samu rashin nufin aiwatar da umarni aka samu wato rashin niyyar bin Allah a ciki fi ma lahun niyyatu la tushtaratu amma wannan a cikin abin da ba a sharɗanta niyya ne wajen ingancinsa shi ne ake nufi abin da ba a sharɗanta niyya wajen ingancinsa ya inganta amma babu lada wa gairu ma zakartuhu fa ghalatu sabanin wanda kowa na ambace shi shine la alladhi tushtaratu fihi niyya fa ghalatu to aikata shi ba tare da qasdul imtithal ba ghalat ne yani la yasih wa mithluhu kwatankwacin wannan na cewa wato la adamu sihha at-tarku lima yuharramu a barin abinda aka haramta min ghairi qasdi da shi ma ba tare da qasdil imtithal ba zaɗin ismul ishara yana kuma zuwa ga al-imtithal na'am al'amarin haka ne musallamu ya kubuta wanda ya haka musallamu ai ya kubuta min al-ithm ya kubuta daga laifi amma babu lada saboda babu niyya alaikum salam
wanda shi kwata-kwata ya zo da kafin a wannan bangaren kenan wancan ya wannan magana ke eh ai kasan shi yasa suke cewa a shi yasa suke cewa kamar matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi na annabi haya annabi haya Allah ya shi wa hasuran alhasur shine wanda yake aslan ma ba shi da sha'awa ga mata ba shi da kan zuciyarsa ba ta karkata ga wannan kama wanda yake aka rakaba masa wannan amma kuma ya yi mujahada ya tsaya kawai sai akan haram ya fi wanda yake shi aslan ba shi da wannan a sai akan halal kaga shi ya fi wanda yake shi ba sai da wannan mujahadar ba saboda ita kanta mujahadar ibada ce alghafilat ma'ana wato wadda take bata taso da bata taso da da bata yi gogayya da sabo ba ta taso a cikin siyana saboda rashin gogayyata da sabo hatta zaman to kan cewa gafila ce bata san wannan ba to zuciyar wannan ai daban da zuciyar wanda yake shi ya yi gogayya ya san komai idansa ya goge da sauran minti biyu mu ci gaba da wannan kokowa mu karanta bidaya ko to sai mu sai mu tashi fadilatun wa nadbu walladhin tuhib taradafat walladhi istuhib taradafat thumma tadawwu tuhib raghibatun ma fihi raqaban nabi bi dhikri ma fihi min al ajri jubi na'am na'am a rufe darasi to subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik mun gama darasi na bakwai kenan insha Allah